ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 23 ga watan zulhijja watan sha biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a da shekara 1442 wanda ya zo daidai da uku ga watan takwas a girgoriyar kalanda 2021 wannan shine kasa ɗinmu na 45 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز لدكتور العلامة عبد العزيم البدوي الله يرحمه idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabu sala sannan kuma mun shiga cikin babul azan muna magana dangane da ma yustahabbu lil mu'adhdhini an yattasifa bihi abubuwan da aka so a ce mai kiran sallah ya siffantu da su kafin ya zama ladani na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ciki mun yi magana akan a yambari an yabtagiya bi azanihi wajen Allah lada ne ya nemi fuskar Allah da kiran sallarsa ya zama Allah yake yi wa aiki kuma lada yake nema a gurin Allah a ƙarƙashin wannan muka ce ba lada ne ba kowanne mutum ya zamanto babbar manufarsa dangane da abin da yake na addini shine Allah maɗaukakin sarki ba shi ladan wannan abu mun yi tsokaci kwarai da gaske mun ja hankalin juna dangane da matsaloli da suke kaiwa su komo dangane da al'amuran addini mutum yana yin abu don neman lada amma a yayin da wata duniya ta tunkari wannan abun kuma sai ya rikice ya burkice ya zamanto kamar dan wannan abun dama yake harkokin addini dole ne mu ji tsoron Allah mu san cewa lalle wannan harkoki duka ana yin su ne don neman lada a gurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu sannan mun yi magana akan an ya kuna tahiran min alhadathaini mutum ya zamanto in zai kira sallah ya zamanto ya tsarkaku daga hadafi guda biyu imma hadathul asghar aw al hadathul akbar ko dai hadasi karami ko kuma hadasi wanda yake babba sannan mun yi magana akan an ya kuna qa'iman mustaqbil al-qibla mutum idan zai kira sallah kar ya kalli kowanne gefe an fi so ya kalli alƙibla kai tsaye ya ainihin wato fuskanci kiran sallarsa abu na hudu mun yi magana akan an yaltafi ta bi ra'sihi wa unuqihi yaminan inda qawlihi hayya 'ala salah wa shimalan inda qawlihi hayya 'ala falah idan mutum zai kira sallah lokacin da yazo hayya 'ala salah da hayya 'ala falah ana so ya juya kansa ya dinga kallon hagu da ainihin wato dama abu na biyar mun yi magana akan an yi dakhila isbu'aihi fi udunaihi bi qawlihi abi hani'a abi juhaifa ra'aytu bilalan yu'adhdhinu wa yaduru wa yattabi'u fahu hahuna wa hahuna wa isbu'aihi fi udunaihi hadisin abi juhaifa da ya nuna cewa ya ga ladanan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama irin su bilal bin abi rabah ya sanya hannayensa ko yatsunsa a cikin kunnensa lokacin da ya zo yake kiran sallah da haka mustahabbi ne lada ne ya sa yatsunsa a ainihin wato cikin kunnensa to sannan mun yi magana akan an yarfa a an yarfa a sautahu bin nida'i mutum ya daga sautinsa da kiran sallah din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin ba abin da zai jiyo kiran sallar ka mutum ne ko aljani ko wata dabba ko wani kwaro kai ko ma menene in dai sautin ka je yadda ki wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gobe kiyama sai yayi shaida gaban Allah cewa wani ladani ne yana kiran sallah dan haka Allah kai masa rahama kai masa gafara to mun zo har muka gama muka shiga kan bainal adani wal iqama a asabu tazara tsakanin kiran sallah da ainihin wato iqama malamai irin su al-imam ibn al-battal sun ce ba wani haddi da aka keɓance cewa tsakanin kiran sallah da ta da iqama ya zama akwai minti goma ko minti biyar ko minti ashirin to to a karkashin wannan idan kwamitin masallaci suka zauna suka tsara cewa bayan an kiran sallah a zahar karfe sha biyu da minti ashirin da biyar misali to za a ba wa ladan liman minti biyar zuwa karfe sha biyu da minti talatin ya iso to wannan idan malamai ko kuma mutanen anguwa ko limamai ko ladanai suka zauna suka yi wannan ittifakin to za a dawo kan annasu ala shurufihim mutane sukan ginu dangane da addininsu da rayuwarsu a bisa sharuɗan da suka tsara wa kansu don suka ajiye wannan to ba daidai bane ba kuma wani ya zo ya dinga shan gaban waɗanda suka tsara wannan abu da haka sai a ajiye za a kira sallar kaza karfe kaza amma za a ba wa liman minti biyar bayan kiran sallar ta yadda zai zamanto ya samu ya kintsa su ma jama'a su kintsa domin su fito a yi sallah din muka ce domin rahin samar da wannan yana haifar da mutane da yawa su dinga rasa jami'i kuma malamai ma suka ce sai ya zama shi kiran sallar kusan ba shi da fa'ida dan dama fa'idar kiran sallah shi ne wanda ya gafala a faɗakar da shi haka ne ko ba haka ba wanda ya rafkana ya shiga cikin wasu sabgogi ya bar abin ya dawo ya kintsa ya fito ina sallah lokacin da aka kira din nan wani yana bacci wani yana farke amma jikinsa mutsu-mutsu wani yana ma da janaba a jikin shi wani yana matse yana buƙatar shiga ban ɗaki ya ɓata aƙalla minti biyar ko goma to in ya zama daga zara an kira sallah shiga za a yi to masu wanda za a haramta wa samun jam'i suna da ɗimbin yawa jama'a to yasa musulunci sai ya tsara idan an kira sallah a bada tazara na wasu lokuta wanda mutane za su kintsa shi ma limamin naku zai kintsa ya fito sai a gabatar da sallah amma muka ce wannan yana da alaka da tattaunawa tsakanin mutanen anguwa ko da kwamitin masallaci ko da limamai ko da ladanai to duk abin da aka shirya aka zartar kada wani ya zo ya ce bid'a ne a'a sunnar annabi muhammadu ne saboda annasu ala shurutihim mutane suna gudanuwa a bisa sharuɗan da suka gindaya wa kansu matuƙar bai saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to mun gama wannan magana ita ma yau za mu tashi annahyu anil khuruj min al masjid ba'da al adhan yanzu misali muna zaune haka sai aka kwarma irin sallar isha to an hana aga kafuta in ba da wata larura ba misali dama can a matsakake ladan ya ɗauki mayik zai kira sallah sai ka ce bari ka fita ka kama ruwa ka yi alwala ka dawo to ba irin ka ake magana ba ina fata kuna fahimta wannan babu laifi a'a wata bukata ta gaggawa wanda duk wanda ya ji ta ya san cewa shari'a ta sauƙaƙa akan irin wannan abu ko dai a ce maka an kira ka a ce ai wane ba lafiya ana buƙatar ganin ka ko wane yana wani yanayi kai ka zo ko wata barna za ta faru ana so ka je ka ba da gudunmawa wajen tare ta to in dai kana da yakinin za ka je ka dawo ba a yi sallah din ba to malamai suka ce babu laifi akan irin wannan amma haka siddan malam wani kawai kira kiransa za a yi a waya kuma ya san wanda ya kira shi wataƙila ma ya san maganar da za su yi ba wata magana ce muhimmiya ba amma sai kama waya kawai ya daga sai ya fita ana kiran sallah wannan ba daidai ba ne an gane maganar da kyau ko haddis bila haraj duk wani abin da ba muhimmi ba shari'a ba ta muhimmantar da shi ba to ba a so bayan an kira sallah ka fita a kansa kawai shine formula amma duk abin da shari'a tana iya baka uzuri imma na jinya imma na rashin lafiya imma na larurar faruwar wata barna imma kuma na wani abu wanda yake muhimmi ne to wannan babu laifi dan ka fita domin ka gudawatar da shi dan ka dawo a ainihin wato yi sallah da kai مجھے کراتو جمع عن ابي الشعفاء شعفاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم hadisi daga abi sha'afa Allah ya haɗa mu da shi a aljanna qala yake cewa kunna qu'udan fil masjidi mun kasance muna zaune a masallacin a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'a abi hurairata tare da sahabi abu huraira muna zaune fa adhana al mu'adhdhin sai mai kiran sallah ya kwarma kiran sallah faqama rajulun min almasjid yamshi ana cikin kwarma kiran sallah sai wani mutum ya miƙe kawai ya kama hanya zai fita a masallaci fa atba'ahu abu huraira ta basarahu sai abu huraira ya bihi da idansa yana ta kallon shi yana ta kallon shi an gane hatta kharaja min almasjid har sanda wannan mutum ya fita daga ina daga masallaci faqala abu huraira abu huraira sai yace bayan wannan mutum ya fita amma haza amma kun ga wannan mutumin da ya fita faqad asa abal qasim ya saba wa baban qasim annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana ya saba sunna sunna bata karantar da ana kana zaune ba wata larura wanda shari'a ta gamsu da ita ta amince maka ka fita ba ko dai larura kama ruwa kamar yadda muka faɗa kana jin fitsari ko bayan gari kuma kana ga za a kira sallah in ba ka yi gaggawa ka je ka yi ba ƙarshen ka rasa sallah to wannan kan shari'a ta baka dama dan shari'a ma ta nuna irin wannan larura in mutum ya danne ta yace bari yayi sallah da ita to sallar wasu malamai sun tafi akan babu ita wasu kuma malamai sun tafi akan babu cikakken ladanta domin yadda hadisi ya zo annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata bi hadratit ta'am ولا هو يدافعه الأخبثان لا صلاة باب صلى بحضرة الطعام إذا أكتي غا أبنتي كما أنت دا إقامة هو أنت أن إلى صلى تو أبن دا يفداتي وا تو أزونا أتمنيني أبنتي كافون أتا دا صلى النبي يتي با صلى الحالم غا أبنتي أجيبي sai annabi ya sake cewa wala huwa yudafi'uhu al akhbathani haka kuma babu sallah ga mutumin da dattu guda biyu suke tunkudo mishi kazanta guda biyu tana tunkudo masa kuma yayi sallah a halin haka annabi ya ce babu sallah to sai malamai suka ce wannan cewa la salata bi hadratit ta'am babu sallah idan abinci ya halarto ana maganar idan kana jin yunwa kana da buƙatar abinci an kawo abinci amma an kira menene sallah matukar kasan za ka tafi masallaci amma zuciyarka tana kan dani an kana magana da kyau ko zuciyarka tana kan danin tebur to kaga me amfanin wai gaba mai kura baya sa yaƙi ma'ana kai gangan jikinka na masallaci amma zuciyarka tana kan kwano kaga an samu matsala to sai annabi ya ce bar sallar ci abincin domin daga cikin manya-manyan rukunan sallah akwai menene nutsuwa at-tumaninatu to kai tumaninar ka ta bar masallaci ta koma cikin kwano to kaga gara ka samu nutsuwar tukunna sannan sai ka je masallacin to wannan suka ce malamai suka ce haka amma idan dama a koshe kake dama baka kwalla faranka akan abincin nan ba to wannan babu laifi dan ka je kai sallah matukar hankalinka ba zai dinga komawa cikin kwanan nan ba to sannan haka suka ce dangane da yudafi'uhu al-akhbathan suka ce kamun biyan bukata ga dan adam kala biyu ne akwai biyan bukatar da za ka ji ba ka da nutsuwa in ba ka je kayi ba haka ne ko ba haka ba to irin wannan biyan bukatar idan ta kama mutum to lallai ilalla ba a bukatar ya tafi masallaci har sai ya yi ta kana jin fitsari har kana mammatsa kafafunka har kana ɗan tsatsalle da kafafunka amma sai ka ce kai ba za ka rasa jam'i ba a hakan za ka je kai sallah to malamai suka ce baka da sallah amma idan sama sama ne jin fitsarin an jima kaɗan ma kana iya mantawa da cewa kana jin fitsari na fata kun fahimta kaga bahaushe ma dawa ya ce kowa kaji ya ce raka ni bayan gari wai ba gudawa ba ce bi ma'ana ba ta kama ka har can ba to a nan kana iya yin sallar ka sannan amma in har ka san ya kama jikinka kana da bukata ba za ka taɓa samu ka nutsu a tsaye ba face kana jin ya kamata ka tafi ban ɗaki to in ka zo kai sallah a haka baka da sallah to sai mu dawo kan wannan laɗin kuma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ladin nan wace irin lace lace nafiya lace wanda take kore abu gaba ɗaya ko kuma a'a la ce wanda take sauƙaƙa abin daga matsayinsa domin la ta kasu kashi-kashi jama'a akwai wadda take la ce tana kore gaba ɗayan al'amari kamar a ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas la khaira babu alheri fi najwahum a ganawar da mutane suke yi in ba ganawar umarni da sadaka da kyautatawa da sasanta tsakanin jama'a ba kenan ashe duk wani mitin da za a yi na cutar da wani akwai alheri ko ɗigo a cikin wannan mitin ɗin babu don aka ce la khaira fi mithli hadhihi najwa to ana nufin kwata kwata ba alheri ko miskala zarrati ko kaɗan babu shi jama'a kuna fahimta amma akwai la wanda tana sauƙaƙo abu daga zurfinsa daga matsayinsa misali لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير إيمان دينكو باب شيء ko har sai ya so wa menene dan uwansa abin da kansa dan uwansa abin da yake so wa kansa to shin wannan ladin ta kore masa imani gaba ɗaya ne ko kuma ta sauƙaƙo da ƙarfin imani ta sauƙaƙo da ƙarfin imanin ne ina fata kun fahimci magana imanin da ya kai kusan 100% to amma da ke yana da matsala na hassada baya so wa ƴan uwansa abin da yake so wa kansa na alheri sai aka dawo da imanin 60 ko 70% kaga ba ya kore imanin ne gabaki daya ba ko kuma irin la itikafa illa fi salasati masajid ba itikafi sai a masallatai guda nawa uku masallacin Ka'aba masallacin Annabi da masallacin Qudus ko to wannan an ce babu itikafin gaba ɗaya ne ko babu cikakken lada sai idan an yi a can babu cikakken lada sai idan an yi a wadancan guda uku ana ina fata an fahimta to shine to anan ma da annabi ya ce la salata babu sallah bi hadrati ta'am idan abinci ya halarto haka wala huwa yudafi'uhu al akhbathan haka babu sallah ga wanda dattu guda biyu ke tunkudo masa to sai malamai suka yi sabani sai suka ce wannan laɗin wasu malamai suka ce wannan laɗin babu sallar ce gaba idan haka duk wanda ya sallah alhalin zuciyarsa ta ƙwalla fare akan wani abinci to sallar nan ya sake ta haka duk wanda ya sallah alhalin ƙazanta guda biyu na tun kuɗo masa bayan gari ko fitsari to sai ya je ya yi sannan ya zo ya sake sallar a karɓa wasu malamai suka ce a'a wannan laɗin irin ta la yu'minu ahadukum ne ba ta kora sallan gaba ɗaya babu ita bane ne amma babu cikakken ladanta ina fata kun fahimci magana babu cikakken lada saboda me saboda yayi sallan a cikin wata larurar da ya rasa wasu bangarori da ake bukata na sallah shine nutsuwa a cikin sallah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku to a karkashin wannan ala ayi halin dai tun da dai aka ce la ko to ai kaga dole mutum ya guji abin da duk aka ce la ba kaza to kaga dole ka guje shi ma aka ce ba cikakken ladan ai mu cikakkun lada muke bukata ko da haka sai ka bari sai ka samu nutsuwa din sannan sai ka zo kai sallar ka jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to shine sai malamai suka ce a ƙarƙashin wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallama an saba masa a bisa wannan tsari to sai muka ce in har buƙatar da ta sa mutum ya fita buƙata ce wadda shari'a ta yadda da ita to shikenan babu laifi idan mutum ya fita amma idan bukata ce haka kawai ta jin daɗi an kira sallah ka kama hanya ka fita waje to malamai suka ce ba a yadda da wannan fitar taka ba lalle ka saba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shikenan yanzu wannan fitar da kai ka saba wa sunna a ba da ka fita kuma sai ka gama biyan bukatar ka sai ka dawo aka yi sallah da kai shin akwai sallar ko babu na'am akwai sallar ku akwai sallar domin wancan aiki da kai na saba wa annabi da kai daban dawowarka kuma kai sallah shi ma kuma laifinsa daban wannan laifin bai shafi wannan sallar da zaka zo kai ba kawai dai aikin da ka aikata ba a bukatarsa ba daidai bane kai jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku wannan hadisi karanta muktasar na sahihu muslim zaka samu wannan hadisi haka al-imamu nasa'i ya fitar da wannan hadisi haka imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi an gane magana da kyau ko a hadisi ne wanda ya ce ingantacce Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da su a jannatul firdausi waɗannan malamai an gane ko yawwa to sai ce wa indal akhiraini ta'yinul waqti bi annahu al-'asr a malamai guda biyu na ƙarshe da suka rawaito wannan hadisi shine imamu abu dauda da imamu turmidi sun ce a sallar la'asar ne wannan abin ya faru an kira sallar la'asar sai wannan mutumin ya fita ina fata an fahimta to shine abu huraira ya ce wannan mutumin ya saba wa ban kasim da aka kira sallah ya kama hanya ya fita ba tare da ya bari an yi sallah ba saboda haka dai jama'a mutum kawai abin da zai lura a wannan darasi shine idan larurar da ta sa ka fita a masallaci larura ce wanda shari'a ta yadda in ma dai biyan bukata na dan adam kamar yadda muka ambata in ma kuma wata larura misali a ce an kira ka a waya a ce maka wane ba lafiya ko wane ya yi hatsari ko wane a asibiti ko wani a makamancin haka to wannan babu laifi saboda ka fita a cikin wani uzuri wanda yake shari'a za ta iya karba domin ceton rai yana sama da duk wani abu shari'a tana iya ɗaga wa mutum kafa dangane da yaje ceci rayi ko wani a makamancin haka ya sama malamai suka ce idan mace tana sallah sai ta ga ɗanta ya kama hanyar murhu ruwa yana tafarfasa sannan dan ya rarrafa ya je zai fusgo tukunya kai kwa kasan za a yi hatsari haka ko to suka ce ya halatta ta je ta tana sallar ta kamo yaron ta zo ta zaunar da shi a kusa da ita ko ta saka shi a wani guri inda ba zai je ba ko ta danka shi a hannun wasu kuma ta zo ta ci gaba da sallar ba tare da ta yanke ta yi sallama ba kuma sallar ta Allah ya karba suka ce domin akwai muhimmanci da shari'a take ba wa rai da lafiyar ɗan adam sama da ainihin wato wannan ibada ta haka in ta yi haka ba ta saba wa Allah ba kuma musulunci ya ba ta damar haka a ina suka samo wannan sun samo wannan a wasu hadisai da suka nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halatta kashe wani abu da ya zo zai cutar da liman a halin yana sallah misali liman ne jama'a yana jan ku sallah ya zo zai ɗora gohinsa sai ya ga kunama eh kaga ba za ku ta saboda tsabar imanin liman ya danna wa kunama goshi sai dai ba gobirin liman ne ko ba zan fara nan ya ce sai dai in ba gobirin liman ne amma in dai ba zan fare ne ba zai yi haka ba an gane magana da kyau ko kaga ba za a ce tsabar imanin liman kawai ya danna goginsa akan kunama ai liman ku masu imani ne imanin liman shine ya waiwaya ya nemo takalmi na fata an fahimta ko wani sanda ya kwada wa kunama ya ture ta gefe sannan ya danna goginsa a ƙasa wannan shine cikakken imani an gane magana da kyau ko ulaika humul mu'minuna haqqan an gane magana da kyau ko so suka ce wannan ya halatta shi yasa zaka ga masallatanmu irin na da da kuma irin na karkara ko a yanzu in ka je ba za ka rasa yar sanda a gefen liman ba saboda masallaci ne dama a kusa da gona ma yake ana cikin sallah maciji zai iya higowa kan liman ko yawwa ka gani to dole liman yana dan wani makami a gefe daga ya ga wani abu yana haka yana haka ya dau sanda ya make shi kawai a ci gaba da sallah to suka ce tunda ya nuna shari'a ta yadda da wannan shikenan idan irin wannan ta samu ga mai sallah ko da ba liman ba ya je don ya ceci rai ko don ya kubutar da wanda zai hallaka babu matsala kuma sallarsa tana nan da izinin Allah sai ya zo sai ya dora ya ci gaba insha Allah an gane magana da kyau ku Allah madaukakin sarki ya shirye da al-adhan wal iqamatu lil fa'itati kiran sallah da kuma iqama ga sallar da ta kubuce wa mutum mutum ne sallah ta kubuce masa a zahar ko la'asar shin ya halatta ya kira mata sallah kuma ya ta mata da ikama to ku lura nan kuma kubucewar sallah ta bangare guda biyu ko uku in ma dai ya zama bacci mutum yake yi domin ya nuna shari'a ta nuna in bacci kake sallah ta kubuce ka to kai lokacin ne lokacin sallar ka na fata kuna fahimta la'asar ko da karfe shida da rabi ka tashi daga bacci to kai lokacin ne lokacin menene dinka la'asar dinka ba ka da laifi a gurin Allah to shin za ka kira sallah ka tare mata da ikama ita ma kamar yadda ake yi wa sallan sauran salloli da ake a masallaci bangare guda biyu na kubucewar sallah shine mantuwa haka kawai mutum sai ya shagaltu da wasu abubuwa sai ya manta bai yi sallar la'asar ba ko bai yi sallar la'asar ba sai can bayan kusan awa biyu da idarwa ya ce inna lillahi ka ji rafka salati kai ka ɗauka hatsari aka yi wane ya faruwa ne ce wallahi ban yi azahar ba can yanzu karfe uku da rabi ba kai azahar ba to kai lokacin ne lokacin menene ɗinka azahar ɗinka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to idan haka ta samu mutum shin zai ta da iƙama ya kira sallah ko ba zai yi ba mu je karatu ne zai ba mu amsa قال المؤلف رحمه الله مربوط للتافي عبد العزيز البدوي الله يحدى مره أجنة الفردوس يتي من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام أنغاني عبد العظيم البدوي الله يمسى رحمه يتي من نام عن صلاة wanda ya bacci bai farka ba har lokacin sallah ya kure au nasiha ko kuma ya manta ta ba wai bacci ba lafiyarsa garau a farke ke idansa ras amma ya manta fa innahu to irin wannan mutane guda biyu da wanda ya bacci da wanda ya manta yushra'u lahu shari'a ta amince musu an yu'adhdhina laha wa yuqima ya ta da iqama ya kuma kira sallah ya kira sallah ya kuma tar mata da iqama ana barin sunnoni da yawa ko ka manta ba kai sallan azhar ba sai ka farka karfe uku kawai sai a jika a cikin ɗaki kana Allahu akbar Allahu akbar sai mai gida lafiya kiran sallah a ɗaki ita sunnar annabi ce ta ce mana na fata an fahimci magana ko kuma ba man da lalle za a samu matsala ko kiran sallah da ranar Allah da yamma ba la'asar ba ba a zara ba bai na zalika kawama na fata an fahimta eh wallahi kuma duk rahin dabbakawa yasa ba a gane abun ba abun fa duk gashi na a rubuta fa ba a karantawa ne ba a dabbakawa shine kawai matsalar mu amma duk abun a rubuce yake an gane magana da kyau ko shi yasa shari'a ana so a dinga dabbaka ta jama'a wallahi rahin dabbaka abubuwan addini yake sa wasu ke ganin abin sabbin abubuwa in ka zo da hihi a ce kai kuma ina ka samu wannan amma fa abin ya fi shekara dubu da rubutawa kawai aiwatar da shi ne ba a yi to tun da ba a yi ranar da aka samu wanda zai aiwatar to sai ka ji ana cewa to kaga waɗannan su ne fitinannun mutane kuma wallahi tallahi kai da kake ce masa fitinan ne kai ne fitinan nan dan shi shari'a ya karanto yazo zai dabbaka kai kuma jahilcin ka ne yasa ya ka faɗa haka da Allah tsakanin shi da wancan wanne ne fitinan ne jama'a ina ba ta fahimci magana ka gani to saboda haka wannan shine sai ka kira sallar ka sannan ka tada ikama har ma malamai suka ce ka ga dama ka taho masallacin anguwarku tun da ba jam'i ba ne dama jam'i biyu ne aka hana a masallacin da yake da limami rati an hana wannan kima idan an idar da asalin jam'i na masallaci to makaruhi ne kuma su zo su karata da wani jam'in daban sai dai idan a wajen masallaci za su to shikenan tun da kai kaɗai za ka yi sallah sai ka zo ka tsaya daga dungun nan kawai sai ka kira sallar ka kai kaɗai ka gama sannan sai ka koma gefe ka ce Allahu akbar Allahu akbar shahadu an la ilaha illa ka tada iqama Allahu akbar kai sallar azhar kai nan kai gaba ba ganganci kai ba dan bacci ne ya kwashe ka ba ganganci kai ba dan mantawa kai ina fata kun fahimci magana amma fa wannan abun mutane su kula kada mutum kawai ya ta yawo akan mashin jama'a daga kudu ya nausa ya arewa daga arewa ya dawo ya yamma sai karfe uku ya ce am subhanallah ban yi azhar ba ƙarya take wallahi wannan kuma ganganci sunan shi kuma wanda kaiwa za ka je ka gamu da shi amma in mantawa kai ko bacci ya kwashe ka to shari'a ta baka wannan lamunin jama'a karatun ya fita Allah ya shirya da mu na ana iya daga sauki wa alaikum salam an abuwan barin amsa tambayar komanda ana komanda yana tambaya ana iya daga sauti wajen kiran sallar kana iya daga sautin ka sai dai wasu malamai sun ce ka dan yi shi kasa kasa saboda kar kuma ka ruɗa jama'a dan yanzu masu telolin nan sun san an yi azahar kuma sai ka zo kana kwarma wata a bakin wundan nan wani sai ya jiyo ka karfe uku saura bi ta wuce uku bata karaso ba kaga azhar tuntuna an gama ta la'asar kuma da saura ko sai suka ji ka ta windo kana kiran sallah to ɗayan biyu za ka same ka wallahi in kai wasa wani ma sai ya ce ka zari Allah ce wannan fa daga zariya yake fitare shi kaga an samu ko kuma wani ya ce ba gobiri ne ko eh hanka to saboda haka wasu malamai suka ce ka yi shi ka yadda za ka ji yadda kanka kar ka ɗaga murya wasu su jiyo su taho da gudu su ce ko baka da lafiya alhali lafiyar ka garau sunna za ka ɗabbaka Allah shi da mu waye ne na'am oh an amsa ko to madalla to mu je gaba eh eh ya kira sallarsa haka haka eh haka ne kwarai da gaske kwarai da gaske duk ɗaya ne insha Allah Allah ya shirye da mu na'am to shine yake cewa lima rawahu abu dauda a wanda ya manta sallah ko kuma ya yi bacci to an shar'anta masa ya kira sallah ta da iqama yace lima rawahu abu daud saboda abinda abu dauda ya rawato fi qissati naumin nabi sallallahu alaihi wasallama a kissar baccin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da sahabban shi an salatul fajri fi safar lokacin da suka manta ba sai sallan asuba ba sun yi tafiya annabi ne jama'a ya tafiya hadisin imam malik ma ya rawaito shi a cikin muwadda manzon Allah ya yi tafiya jama'a to sai ya dawo daga tafiya ya dawo kafin ya shiga madina sai suka ji sun gaji sai annabi ya ce wa sahabbai kowa ya sauka daga kan abin hawansa mu kwanta wani kwari ne yana da sanyi da yashi a cikinsa haka to sai annabi ya ce mu kwanta mu huta a nan in ya so in muka yi sallar asuba sai mu shiga cikin garin madina da safe iyalai ba su shiga cikin sabgogi da yawa ba shikenan suka kwanta sai ya ce wa bilalu daga asuba ta yi kata da to an gaji an gaji an wahala ga sanyin kwari ga yashi mai laushi sai shaidan ya samu dama da ya zo sai duk gabaki ɗaya sahabbai gaba ɗayansu har da Bilal gaba ɗaya kowa ya bacci har da manzan Allah jama'a kun san me ta da manzan Allah da sahabbai zafin rana rana ta buɗe ta yi gwal har ta fara ɗumi ɗumin ranar da zafinta ne tafi manzan Allah annabi ya tashi da ya farka ya ga duk sahabbai suna bacci bilal ma yana ta bacci ya je tahi bilal ya ce bilal me ya faru bilal ya yi salati ya salar da ubangiji ya ce wallahi ya rasulallahi har bai wuce saura minti talatin asuba ta yi ba ido na biyu ya ce dun motsi sai na farka sai in duba sama sai in ga asuba da shaura dun motsi sai in farka sai in duba kuma ku lura galibi shaidan a wannan gabar yake haramta mutane sallar asuba wani ma sai ya farka ya ji an kira fa sai ce bari in huta kwana yana bacci fa amma wai yanzu ne bari ya huta wannan hutu ne da Allah ba a yi ba cikin awa goma sha jama to shaidan ne haka annabi ya faɗa don akwai hadisai za mu so kansu cewa shaidan zai zo ya yi maka wato busa a cikin hancinka yasa ake so idan ka farka daga bacci ko ba majina a hancinka annabi ya ce ka tofar da yawo sau uku a ɓangaren ka na ina na hagu sannan ka fyace hancinka ko da ba majina sai ya ce fa inna shaytana yabitu fi khaysumihi saboda shaydan yana kwanciya a cikin kwarmin hancin mutum sai ya hana shi farkawa sai ka farka sai ka ji wallahi ba abin da ya fi daɗi a duniya yanzu irin ka ƙara mai da kanka to in ka kuskura ka biye wa shaidan kuma bari ka ji annabi ya faɗa dama mataki uku ne annabi ya ce idan ka farka kulli uku shaidan yake yi wa mutum ya ce daga ka farka to ka warware kulli na farko kana miƙewa kai wannan tofi da wannan fyata ka kulla ka warware kullin shaidan na biyu kana zuwa ka taba ruwa ka fara alwalahi annabi ya ce ka warware kullin gaba daya kuma ka lura duk wani bacci da kake yi duk yadda ka kai ga gigin bacci da daɗin bacci daga zara ka ɗebi ruwa ka watsa a fuskar ka ka fara wankewa sai ka ji ka dawo wasai mugu ne dama shaidan ne ya hana ka so wannan wankewar sai ta take kore shaidan gaba daya sai ka ji ka miƙe kawai ka ci gaba da harkokin ibadarka to shine bilal ya ce wa manzon Allah wallahi ya rasulullahi bai wuce saura minti talatin ba asuba ta yi ina kwatantawa ne ba wai bilal ne ya faɗi minti tara dan a lokacin ba agogo ina kwatantawa ne dan karatun ya fito maka ka fahimci me ake nufi yace bai wuce kamar minti talatin ba asuban nan ta yi ido na biyu yace ban sanya aka yi ba wallahi bacci ya kwashe ni sai manzan Allah ya zo yake bawa bilal ɗin labari sai ya ce ai shaidan ne ya zo yana rarrashin ka kamar yadda uwa take rarrashin yaro idan tana so ya bacci da Allah ya uwa take wa yaro ta lallaba shi tana dan jijjiga shi tana yana dan jin daɗi yana haka ne ko bai yi niyyar bacci ba kawai sai ka ji ya tafi kafin ajiman sai ka ji ya fara gwarti ya tafi to haka shaidan yake yi wa mutane in ji annabi Muhammad ya ce don haka inna hadha wadin bihi shaytanu wannan kwarin akwai shaidan a ciki ya ce mu yi gaba sai mu sallah a wani guri sai suka tasar da ababen hawansu suka matsa gaba inda ba nan gurin ba sannan sai annabi ya ce a yi alwala aka yi alwala aka kira sallah sai aka yi sallah to kaga a nan gurin sallah ce wanda ta riga ta ne ta wuce amma annabi ya sa aka ne aka kira sallah kuma aka tara mata da iqama kun gane magana kaga wannan sallah ce wanda bacci ne ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya kubuce musu to amma annabi ya ce a kira mata sallah a tayar da iqama don haka duk sallar da bacci ya ɗauke ka ko kuma mantuwa in ka zo ka kira mata sallah sannan ka tayar mata da ikama ya fita shine yake cewa wa annan nabi sallallahu alaihi wa sallama amara bilalan fa adhana wa aqama annabi ya umarci bilal cewa ya kira musu sallah sannan kuma ya tayar musu da ainihin wato ikama wannan hadisi hiba karanta a a sahihu sunan abi dawud da kuma al-imamu abu dawud din shi ma ya rawaito shi sai malam yace فإن تعددت الفوائت أذن آذانا واحدا idan kuma sallolin sun ƙirgu suna da yawa misali a ce tun asuba ka kwanta bacci ta iya yiwa ka tahi da wani zazzabi mai zafi ko wata mura sai ka sha magani kuma maganin yana sa nauyin bacci sai ya zamanto da ka kwanta baka tashi ba har sanda aka kira la'asar ko ma aka yi sallar la'asar to in ka tashi ba za ka ce a zahar bari ka kira mata sallah ka tara mata da me ba iqama la'asar ma ka kira mata sallah ka tara mata da me ba sai ka kira sallah kwaya nawa amma kowace sallah kai mata menene shine kun gane magana da kyau ku yawwa sai ka kira sallah kwaya daya iqamar kuma kowace sallah sai kai mata iqamarta ina fata kun fahimci magana to shine yake cewa fa in ta'addadatul fawaitu idan sallolin suka kirgu ma'ana suna da yawa ɗaya ne ko biyu ko uku azana azanan wahida malam abdul azim albadawi ya ce sai mutum ya kira sallah sau ɗaya wa aqama li kulli salatin sai ya kira abin ya tada iqama ga kowace sallah me dalili yace li hadis ibn mas'ud radiyallahu qala anhu qala innal mushrikin shagalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى الأسرى ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى الإشاء ranar yakin khandak jama'a ghazwatu ahzab kenan yakin da sahabi salmanul faris ya ba manzan Allah shawara cewa a tona rami a zagaye madina ko satin da ya wuce ina jin na ɗan yi tsokaci a kai ranar asabar ko madalla so wannan yakin a dalilin wannan aiki da aka yi na ainihin wato kewaye madina don jama'a da aiki ya aiki fa sahabbai suka yi tono suka yi tono malam aka iso wani dutse kowa ya da kehi da diga ya ƙi fashewa ka san haka tono in an zo ana tona rijiya ko ana tona kwalbati ko ana tona kaza sai a samu wani guri wata kanta ko kanda wani fako mai ƙarfi sai zo ya tare a kasa gaba a kasa baya annabi sallallahu alaihi wasallama aka kai masa kuka aka ce ya rasulullahi ga wani guri fa ya hana mu gaba ya hana mu baya annabi ya ce ku ban diga annabi ya karbi diga ya ɗaga sama ya doka wa dutsi mana dutsi yadda ka san a barbaɗa gari haka dutsi ya watsi rasulullahi ya dake shi annabi da dutsi ya watsa sai ce gulibatun romu an ci rumawa da yaƙi an gane magana da kyau ko don ya ba wa sahabbai ƙarfin gwiwa wato a tsari na shugabanci fa sai an nemi jarumi jama'a jarumi shi ke jagorantar mutane annabi ba rago bane jama'a annabi ba rago bane don haka da yadda kidusi sai ce rumawa ma kansa sun shiga uku balantana waɗannan tsirarin arna an gane magana da sahabbai ƙarfi ya ƙara zuwa musu sabo ya tarwatsa dutsen aka ci gaba da tono ya ce ku ci gaba kawai malam sai ga dutse ya zama gari to saboda aikin da aka yi a wannan ranar jama'a jama'a ko masallacin na yanzu muka ce a ɗauko diga a kewaye he da rami kafa biyu kawai kar a yi nisa rami kafa biyu two feet a zagaye mana shi ai ba ƙaramin aiki ba ne jama'a haka ne ko ba haka ba to balantana ramin da da kai da dokin ka za ku afka ciki a binne ku da da kai da dokin gaba ɗayan kun shiga ba ku isa ku fito ba ka ga rijiya kenan jama'a to haka aka tafi da abin nan aka tafi da ramun fa kuma ramun ba wai masallacin annabi ba duka madina aka kewaye ta yanzu waɗannan dattawan ne wani zai zo yana zagin su yi shiru wanda da jininsu da guminsu addinin ya iso gare mu amma wani ya zo yana fantsama musu ashar mu zuba masa ido ai ko sardauna ka zo kana zagi wallahi sai ka zama zogala a gurin mu billahi lazi sardauna ba ka zo ka zage shi wallahi sai mun zage ka yadda ake zage zogale na gaba ku fahimta hausar bane shi yasa yawwa an gane magana da kyau ko to balantana sahabban annabi ai kowa da ya yarda sardauna mutumin arziki ne ko don haka ba za ka so ka ji ana faɗa masa baƙaƙen maganganu ba ko kowa ya ta fawa ɓalewa mutumin kirki ne sun taimaki bayan Allah kafin suka koma ga Allah ba za ka so ka ji ana gaya masa maganganu ba yanzu a ce ga wata kungiya jama'a ba ta da aiki sai dai ta dinga bi kwararo kwararo tana zagin tafawa balewa anya ba za a samu su far musu ba kuwa wallahi za a samu wanda za su far musu ce wallahi ko ku daina wannan ko kuma wallahi tallahi jikin ku zai gaya muku jama'a haka ne ko ba haka ba to balantana sahabban annabi muhammad a dinga bi kwararo kwararo a dinga hada laccoci ana danna musu ashar kuma sannan a yi shiru saboda baka san irin wannan tarihin na wahalar da suka sha wajen gina addinin Allah bane ba da ka sani da ba za ka taɓa yadda a taɓa su ba ai babanka da ka san irin yadda ya sha wahalar tarbiyyarka ai ko bakar magana aka faɗa a kansa kakan ji haushi ai ko kuma sai inda ƙarfinka ya ƙare akan wanda ya taɓa mutuncin babanka haka ne ko ba haka ba to dan Allah in ka kwatanta iya mutuncin babanka ya tsaya a iya mutuncin sahabban annabi Muhammad yanzu yadda kake ji ba za a taɓa babanka kai shiru ba anya wannan sahabban ba su da wannan mutuncin na baban naka suna da shi ko su kuma ko sama da shi da za kuma lawa khaira sama da shi to ya ake kake iya kara babanka an taɓa mutuncinsa amma kana ji ana taɓa mutuncin abu huraira ba ka iya kara mutuncin shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau to wannan shine abin da zaka dinga kwatantawa sai ka gane mutuncin waɗannan bayan Allah Allah ya shiryar da mu to wannan aiki ne ya shagaltar da annabi har wata ran akwai lokacin da ya zo yana magana sai na abubakar ko umar ne ya jiyo shi ya ce mala allahu quburahum wa ajwafahum nara allah ka cika kaburburan arnan nan ka cika kaburburan kafiran nan ka cika wuyan rigarsu ka cika aljihunsu da wuta ka cika cikkunansu da wuta ya allah ya ce shagaluna an salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu ba mu mafificiyar sallah akan lokacin ta ba ita ce sallar la'asar an gane magana da kyau ko to ba sallah ɗaya ba suka shagaltar da annabi jama'a har salloli guda hudu malamai suka ce har tun da annabi ya yi asuba bai yi sallah ba har magarba har isha bai samu ya yi ta akan lokaci ba saboda an gamu da bala'i mana arnan duniya sun danno kawai so suke su yi wa musulunci kwaf ɗaya da haka gaba ɗaya ma an shagaltu da cewa ba a yi salloli ba ana ta ya za a yi a tare ya za a yi a tare waɗannan munafukai Allah san da ya bada nasara annabi ya fara dawowa cikin yanayinsa sannan sai ya faji tuna ashe ba a yi azahar ba ba a yi la'asar ba ba a yi magarba ba a yi isha ba har cikin dare kusan karfe tara fa sannan aka zo aka yi sallolin nan bari ku ji hadisin gahi nan za mu karanta yanzu to shine yace fa in ta'addadatul fawaitu adhana adhanan wahidan idan sallolin da suka kubuce wa musulmi suna da yawa to sai ya kira sallah sau nawa sau daya wa aqama li kulli salatin kuma ya tada iqama ga kowace sallah sai yace li hadisi ibn mas'ud saboda hadisin dan mas'ud qala abdullahi dan mas'ud yace innal mushrikina shagalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an arba'i salawatin mushrikan makka da kuma dangin kafiran duniya sun shagaltar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da salloli kwaya nawa kwaya hudu yawmal khandaki a ranar yakin gwalalo shine muka ce bahaushe kan ce wannan abun gwalalo wato a tona rami a lullube shi da yayi da kuma ciyawa ta yadda in ka zo ka dauka ciyawa ne kana takawa ka afka shine bahaushe ke cewa gwalalo an gane yace hatta zahaba minal laili ma sha Allahu har san da dare ya tafi iya gwargwadon abin da Allah ya ga dama ma'ana dare ya fara shiga fa amara bilalan annabi sai umarci bilal fa azzana sai ya kwarma kiran sallah thumma aqama sannan ya tar musu da iqama fa sallaz zuhura annabi ya sallaci sallan azhar thumma aqama sannan da aka idar sai aka sake ta da iqama fa sallal asra manzon Allah ya sallaci sallar menene la'asar thumma aqama sannan aka sake ta da iqama fasallal magariba annabi ya sallace sallar menene magariba thumma aqama sannan bilal ya tashi sake tada iqama fasallal isha'a manzon Allah ya sallace sallar menene sallar isha ku duba ku duba annabi yadda yake tsawatarwa dangane da sallah amma ku duba yadda kafirai suka shagaltar da annabi shi yasa annabi ya dinga danna musu tsinuwa a wannan ranar mala Allahu quburahum wa azwaqahum nara Allah ka tsine waɗannan mutane Allah kai kaza Allah kai kaza shagaluna anin salatul wusta sun shagaltar da mu ba mu yi sallah ba Allah ya shiryar da mu Allah kuma ya datar da mu saboda uzurruka lokacin mu da dan sauran kusan minti goma amma za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka tuntube ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah madaukakin sarki ya yafe mana za mu tashi shuruɗi sihhati sala wanda sharuɗa mutum zai cika sannan sallarsa ta inganta wallahi darasin da zamu shiga kowa ya shiga taitayinsa ya saurare shi da kyau muna yin sallah ba ma kula da sharuɗanta kuma wallahi muna yin ta ana dawo mana da ita saboda haka kowa ya kasa kunne akwai sharuɗa kusan guda shida manya-manyan sharuɗa wanda zamu zo mu karanta su insha Allah ta'ala abinda muka a faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله